الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين والمؤمنين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna biyu ga watan ramadan hijira ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina shekara 1444 muna roƙon ubangiji ta ba'a ɗarka wata ala ya datar da mu wannan shi ne majalisunmu na farko a cikin wannan wata mai albarka allah muna roƙonka ka karɓa mana ka samu daga cikin ayyukanmu ka karɓaɓu daga gare ka insha Allah za mu ci gaba da tafsirinmu na alkur'ani mai girma a wannan sura mai albarka suratul baqara wanda darasinmu na baya mun tsaya ne a aya ta 101 ko? 102 insha Allah aya ta 102 yau za mu tashi aya ta 103 muna fatan Allah ya datar da mu na bismillah walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min indillahi khair law kanu ya'lamun mun ji yadda Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin sharrin waɗanda suke masihirta masu sihiri da daga cikin gagarin malbarnarsu da ta'addanci su raba aure tsakanin ma'aurata guda biyu shi yasa iblis la'anatullahi alaihi yana da kujerarsa ta mulki da yake ɗorawa akan teku ya zo ya zauna sai ya kururuwa ya kira kowane shaidan daga cikin shaidanu ya ce ku je ku watsa a ban kasa ku yi ayyuka munana wanda ya fi kowa ta'addanci da barna zan sa mai gala ta girma wani ya je ya ziga tsakanin ɗan uwa da ɗan uwa su fara gaba mun san da gaba take da illa ko Allah madaukakin sarki yakan gafartawa bayan Allah a cikin darare guda biyu a sati daren litinin da alamis amma banda mutum biyu da suke gaba da juna sai Allah ce ku janka da ka kusa sai sun shirya kaga wannan ba karamin ta'addanci ya bai sa gaba tsakani amma da aka sai shedan ya ce to ai baka yi koyi ba tana yi wasu shirya wani zai sanya wani ya sha giya idan ya zo ce bai gushe ba sai da ya sa wani ya sha giya sai ya ce to ai baka yi koyi ba ta yi wa tuba zulubin nashi ma a mai da mashi zama lada ne kai wani ma daga cikin shaidanu yakan ziga wani ya kashe wani kuma ya zo ya kara fort ya kala labarin cewa to shi bai gushe ba sai da ya sa wani ya kashe wani ce kayan aikin banza kila wanda aka kashe ta ba aljanna waye mafi samun ɗaukaka da daraja a gurin iblis sai wanda ya zo ya ce ban gushe ina ziga wani ina ziga wance ba tsakanin ma'aurata biyu sai da ya ce ya sake ta ya ce a wannan kika cancanta zai ɗora mai gala shi yasa ko ga anan gurin Allah madaukakin sarki yace su masu siri suna yin kulumbotan da mai faruku da bihi bainal mar'i wa zawji ai ka san ba wai sihiri ya tsaya a tsakanin ma'aurata bane kane amma saboda yana daga cikin babban ta'addanci a raba aure kuma idan dan tsubu ya kai dan tsubu cikakke tantiri duk da kasa za ta ce malamin tsubu an zalunci malunta shi dan tsubu ana so ya ma musulunta ta ko ba ma magana malanta ba ne to in ya kai cikakke za a ga babban aikin shi ne kashe aure shi sa Allah ya kama ganin masu siri suna raba tsakanin ma'aurata suna koya a gurin masu siri mai fariku da bihi bainal mar'i wa zawjihi abinda za su raba tsakanin miji da mata duk wanda ya raba tsakanin miji da mata ta hanyar sihiri ko ta hanyar gulma ka san wani ya iya shari kawai ya je ya ziga mijin har ya saki matar ko ya ziga matar ta yi abin da za a sake ta to Allah madaukakin sarki ya raba tsakanin shi da shiga aljanna babban ta'addanci ne to shi sa duk Allah madaukakin sarki ya kawo bayani daga cikin ayyukan masihirta shine kashe aure amma ba wannan bane kadai illa su ai suna haukata mutum an yi da za mutum ya haukace ko dukiyarsa ta lalace ko ya kasa samun nutsuwa a rayuwa ko hankalinsa ya gushe ko ya kasa bacci ko duk wani ayyukan shi na alkhairi su tambade duk waɗannan ayyukan masu sihiri sukan aikatawa da haka mai hukuncin mai sihiri a musulunci a sare mai kai a sare mai kai inda mutum ya tabbata masihirci ne a sare masa kai shi yasa ɗaya daga cikin wasu sarakuna kasan daga cikin ɗabi'ar hausa idan mutum ya iya wani bai je gaban sarakai ya gwada ko musamman ran sallah ɗaya daga cikin sarakuna da musulunci magabata to sai wani ya zo yake sihiri a gaban sarkin sai ya sare kan mutum kuma sai ya dasa kun mutumin ya rayu ɗaya daga cikin sahabbai da ya zo da ya gani a wata ruwa ba ce tabi'i ne a gaban sarkin fa shi kuma sai cire takobi sai ya sare mashi waya ya ce to inda gaske ne ya mai da nashi magani ya mai da ba zai mai da an mana wani fa'ido ne he ya sa kawai a ɗauke kan mutum kuma ya mai da shi kuma mutum ya ci gaba da rayuwa he ya sare mai kai ya ce to ya mayar da nashi inda gaske yake saboda manzo Allah sosai ya ce haddin sahir da raba fisayim haddin mai sihiri a sare wuyan shi da takobi don haka sihiri gaskiya illa ne wanda yake sihiri da wanda ake wa sihiri suna cikin bala'i da musiba idan suka mutu ba su tuba ba to a nan gudun shi ne Allah maɗaukakin sarki ya sabkar da wannan aya domin jan hankalin waɗanda suke kan irin waɗannan mummunan ɗabi'a ya ce walau annahum amanu da na a ce waɗanda suke sihiri da masu zuwa gurin masu sihiri za su yi imani da Allah imani na gaskiya domin sihiri kafirci ne idan mutum ya bar shi shine yayi imani da Allah sihiri yana kai mutum ga shirka ne da kuma dagutanci gobe ya kafa bin dagutu wa yumin billah sai ka bar duk wani nau'in dagutanci ta ko imaninka da Allah yake tabbata to Allah ya ce da za a ce sun yi imani wa taqaw sun ji tsoron ubangiji tabaraka wa ta'ala duk mai tsoron Allah baya sihiri baya zuwa gurin mai sihiri baya cewa aiwa wani sihiri to wallahi da sun yi haka la masubatan min indillah da ya fi musu alheri wajen samun lada a wajen Allah kuma khair shi ne mafi zama alheri daga duk abin da suke gan za su samu ta hanyar tsirin amma sai Allah ya ce laukanu ya alamun amma inda sun sani me yasa ba su san haka bane shi yasa suke yi Allah ya kare mu sai Allah ya ce ya ayyuhalladhina amanu la taqulu ra'ina wa qulu انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم wani daga cikin yahudawa ya kasance idan ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah na yi mishi magana shi ko yana gayawa annabi sallallahu alaihi wasallam wata kalmar da su sahabbai ba su fahimci wannan kalma ce ta zagi da izgili ba manzo Allah na mishi magana ya ce ra'ina ya Muhammad ra'ina to su sun yi tsammanin kamar wata kalma ce irin ta girmamawa ko idan babban mutum yana maka magana kana ce mishi mai gida ko wani kalma dai makamanciyar irin wannan kalmar ashe kalmar la'ina wata kalma ce wanda layyabi abi asratihim suna raya ta a bisa harshen su ne ta hanyar cutarwa da zagi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafi karancin lalacin kalmar ra'ina ka ce a mutum ka kiyaye ni akwai girmamawa baban kai na magana kace kai baban ka kiyaye ni ba in bai bari ba kenan matsala za a samu ko ko mai gidanka ne yana sama da kai yana magana kace ka kiyaye ni wa kalmar ta yi kyau to mafi karamcin munin kalmar nan ita ce kalmar ka kiyaye ni wani bai hudu ya kai ce gaya manzana sallallahu alaihi wasallam to su ma daga cikin sahabbai bu sani ba manzana na magana sai suke koyi da wancan bai huda sai suke cewa ra'ina ya muhammad shi kuma manzana sallallahu alaihi wasallam kasan mutum ne mai kawaici mutum ne mai kunya mutum ne mai kara mutum ne mai kau da kai mutum ne mai afuwa duk wani abu makamancin irin wani ya tattaru tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haka ya zama to abun koyi a gare mu ita kuma wannan ayar tana nuna mana haramun ne koyi da yahudawa wajen fada ko wajen aiki duk waɗansu kalmomi ko turanci za ka in ka da bature yake kai kaɗan jirkita shi ka rika ɗan lalata shi kaɗan ba dai an gane ba a wuce gurin kawai don ka saba yahudu duk abin da za ka yi ana so ka saba musu a wajen fada ko a wajen aiki kamar da malamai suka fassara wannan aya to shi ne allah maɗaukakin sarki sai ga su wa'innan sabon manzo allah sallallahu alaihi wasallam ba suna manzo allah wannan kalmar da irin manufa ta wancan bai huda bane suna yi da girmamawa amma tare da rashin sani su kuma wancan waya kulu na ra'ina layan bi asirati haka ya cike ko suna faɗin kalmar ra'ina ne suna faɗinta da harshen su don cutarwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ta'ana fi din da kuma suka cikin addini to shine Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku da ko ba da gaskiya idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana la ta ƙulu ra'ina kada ku rika bishi kalmar la'irin ta yahuda kuna ta mai ra'ina la ta ƙulu ra'ina wa ƙulu unzurra wasu ma'u idan har ma kuna so kuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wata magana a lokacin da yake magana da kuku ce mishi ɗan saurara mana kaɗan kuma muna sauraron abin da kake cewa Allah ya ce ku ce wa ƙulu unzurra ya rasulullah ɗan saurara mana kaɗan babban mutum idan yana maka magana sai wani abin dauki hankalinka sai ka ce dan yi mana hakuri kaɗan sai ka gama da wancan abin sai ka dawo ka maido hankalinka ce to ina sauraron ka me kace dazu wannan babban mutum ko da ya fi ka ta fannin shekaru ne kai ka bi ta bangaren matsayi na duniya ko daraja saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa falaysa minna man la yarfa haqqu kabirina duk wanda bai san haƙƙin na gaba da shi ba bai san haƙƙin manya ba baya tare da mu in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in baka tare da manzo Allah kana tare da wa kana tare da shedan haka nan kuma walan yarhamu ala sagirina baya tare da mu in ji annabi sallallahu alaihi wasallam mutumin da bai tausayawa na ƙasa da shi ba to da ka ashe yana daga cikin ɗabi'a kyaukyawa da halaye na gari ka rika girma duk wanda ya fi ka ta fuskar shekaru ko fuskar matsayi ko fuskar daraja wannan ba kaskanci bane ba Allah ya ɗauka ka a ɓangaren wa ya ɗauka shi a kanka ɓangaren gala ko ɓangaren ilimi ko ɓangaren sarauta ko ɓangaren wani abu daban to ka girmama shi yana daga cikin abin da musulunci ya karantar da mu shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa min ikramullahi ta'ala ikramu zu shaybatin wa habil qur'an ya daga cikin girmama Allah idan aka ce mutum yayi furfura an gane furfura ko kai ko baka da ita kai ko baka da ita da kaga mutum da furfura ka girmama shi girmama Allah ne ha kuma idan mutum ya shi na mahaddacin alkur'ani kama ala ramana da ka gani suka dan girmama shi saboda ka girmama Allah ke lada zaka samu duk wanda yake mahaddacin alkur'ani in ka girmama shi ka ibada mutumin da Allah ya sa furfura ta huto mishi idan ka gani ka girmama shi ka ibada to Allah madaukakin sarki ya ladabtar da sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u Allah sai ce walil kafirin azabun alim lalle kafirai suna da azaba ma boce dafi Allah ya kare mu sai Allah ya ce ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi walal mushrikin an yunazzala alaykum min khairin min rabbikum na'am wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dhul fadlil azim kaga wannan aya da za a ce musulmin duniya mun fahimce ta wallahi da mun ci nasara amma ba mu gane ba akwai waɗansu mutane da Allah ya gaya mana maƙiyanmu ne har abada mu kuma gani muke masoyanmu ne Allah a wasu ayoyin na alƙur'ani har za ka yata ha antum ha'ula ya
أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم Allah da kai kita wai ku ne da kanku ne ha antum ha'ula yanzu ku wa'annan ku ne kuke san su alhali su ba sa san ku suwa ne suwa ake nufi kafirin duniya gaba daya har abadan ba sa san ku Allah ya ce ha antum ha'ula ya tahibuna wala yuhibbunakum wa tu'minuna bi kitabikum وتؤمنون بالكتاب كله saboda ku kun yi imani da alkur'ani gaba daya su kuma ha su ba su imani da alkur'ani gaba daya ba har abadan ba yanda za a yi duk dubarar ka wallahi in dai ka yarda da alkur'ani kafirin duniya su ka ba yanda za a yi har abadan ba yanda za a yi da kayan sun ce sun baku lambar yabo sun jinjina muku in shugaban ku ne to ya kashe ku ya murkushe ku ya mai da ku baya ta kaga suna jinjina maka akan jagorancin da kake yi ga al'ummarka ko ku al'ummar suna jinjina muku to akwai matsala gaba da Allah maɗaukakin sarki ya san abin da ke cikin zukatan bayansa shi ya sa Allah ya ce ma ya waddun ladina kafaru min ali kitabi wal mushrikin har abadan waɗanda suke kafiran yahudawa da kuma kafiran da suke cikin mushrikai wanda ba yahudawa bane har abadan ba sa guri abadan ba sa bukata ba sa so ko kaɗan an yi nazira alaikum min khairin murabbikum sai ji Allah ya sauka muku wani alheri da gare shi sai kuna zama lafiya a kasar ku ba sa so sun yi so su ji ana kuna da yunwa su ka muku taimako su ka muku falamfi su ka muku garin tamowa su ka muku menene yau wata wannan yana birge su daɗi suke ji suna so su a ce can gurin ana yaƙi saboda idan ana yaƙi suwa suke ka taimako yanzu ga motoci masu antar sun yawa a gurin su zo da dukiyarsu rabi su cinye kayansu rabi su dan lasa muku shikenan yanzu yau kasar mu ta shiga irin wannan halin sai dai illa masha Allah da mutanen mu na kauye sun dogara da kansu da noman su da kiwon su yanzu gaba daya ruguza musu wannan dogaran da kai wallahi a tattara matan a ba su bashi a ba su awaki a zo a rabawa mazan a matan dan kudi a ce kanku bai mazan ku zai yiwu kaga an gama faɗa tsakanin ta da mijin a ɗauko ta a kata wani taro da za a yi a birni a otal a ɗaki mai tsada da kilo da abinci mai kyau ita kuma ta saba mutum kuma ta kaga ta kuma ta gami shigar lahadarin kaji ko tana ganin shi bakawai bai taɓa zuwa birni ba bai san komai ba haka ne ba taimako aka yi ba shi yasa sai ya ganin maimakon su iyawa kansu wa'azi za ku je wasu gana ga yan furoji sun zo eh ga azo an tarwo kuɗi za ku da an gane ba kuɗi za ku da sai a watsi wala ba sha saba haka nan ce ga yan furoji sun zo da an zanku ce innal hamdulillah ta haka yi ashe masu wa'azi ne kawai sai a watsi eh so ake ku zo ku raba kuɗi saboda an saba a raba musu jika talatin talatin ku kun zo mu ku raba talatin ba kun ce innal hamdulillah kaɗai ka gani an saba a basu labarin za a taimake su yau ta kai a ɗauki kayan aikin ma a basu ba su iya aiki saboda an saba musu a basu sai su saida inda suke da gurin noma a basu motar su saida a basu iri ma sai su saida ko takin sai su saida sun saba kawai a basu me yasa saboda an kururu da an ce ba mu da shi muna da yunwa kuma sun kana su taimako akan usulubin da ba zai iya gina mu mu ci gaba ba shi yasa kace ganin da babu yan tabara da yanzu sun yawa mutanen da ka sani da suna kasuwanci su ci da kansu suna noman su ci da kansu yanzu ba sa iya dole sai su yi bara bara a abijan bara a ghana bara a algeria bara mutum da hankali shi mai zama barashi ba ka da bambanci da barawo ba barawo mai yake shi ba haram ba ita bara ba bai halitta mutum ya yi bara ba sai waɗansu dalilai da shari'a ta tabbatar muddin ba wannan dalilin bane wallahi in kai bara ka ci haramun ne ka ci ba ka da bambanci da barawo to yau kasan mu an sa ta a cikin wannan halin duka suwa suka samu wayancan ne da muke ganin masoyin mai suna kawo mana taimako suna kawo mana gudunmuwa suna kawo mana mire ne mun lalace ba ma iya aiki ba ma saboda dogara da kanmu so muke a taimake mu kowa kawai in yazo so kake ka ba so yake a bashi yaddul uliya kairu min yaddus sufla shi musulmi ba so ya tara hannu ya yi shan misali sabon manzala sallallahu alaihi wasallam hijirarsu daga makka zuwa madina gurin waɗanda suke tabawar dara wal iman yi buɗe manhajar ilaihim suna son wanda ya kaura mutanen madina wa yusruna ala anfusi walau kana bihim khasasa sai su dauki abin da suke da shi su bada ko da shi abin shi kadai ne sun fi fifita wanda za su ba abin sama da kansu mutum zai ce na raba gora ta na baka rabi jari na raba na baka rabi amma duk da haka su ba so suke a basun ba mu dauki abdullahi bin abdurrahman bin auf wanda aka hada shi alaka da shi a garin madina ya zo ya yanka gidan shi ya bashi rabi ya zo ya yanka gonar shi ya bashi rabi ya dauki jari ya bashi rabi ya ce kai har cikin iyali na kana so zan saki guda ta yi inda sai ya aura maka sai ce barakallahu fi malika wa ahlik Allah ya baka albarka a cikin gonar ka ka rike kayanka dukiyar ka rike iyalin ka karka sake kowace kawai dullani ala so duna bane ina kasuwa take a garin so sai an garin kamar sa da a maka babban ɗan kasuwa ne ana zanen manyan 'yan kasuwa sai an gwada shi ya zo bashi da ko anini an ɗauka an bashi ya ce baya so a gwada mai hanyar kasuwa kawai sai je idan ka sayi ka sai ce malam ko za a kai mata in ka ce sai ka ayi ɗan ɗauka kai sai ka ɗan sallame shi da aka ji sai ga shi ma ya sayi tamfol shi ma ya shanya me za a yi kenan ya buɗe ruwa ya ɗan kaya aje ya sai da ya je ya ƙaro sai ga shi manzan Allah bai sani ba har ya je ya falla amarya sabuwa dau ya fito da alamar agwanci ka san da alamu irin na shigo da gaga mutum da kakan lai sai mulmushi sai kamshin turare agwa akwai fara'a maza Allah ya gashi da wannan sufa ya ce abdurrahman abu ganin ka nake da alama agwanci ya agwanci ne yaushe kai aure ya ce ai jiyar na aka daura mana aure amarya tana na sabuwa dau kuma ga kuɗi aljihu sai ya ce kayi walima ya ce bayyaba ya ce a wani walau bisha da kayi walima ko da akuya guda ne ya ce ba matsala aka yi aka samu katuwar tumki aka yanka aka yi walima da Allah da hatsaya don Allah ba kuma samu da zai yi haka wani mutum maza Allah sosai ya gashi sarki yake ya zo da abamu da ya fi sabilin lahi kaza kaza ya ce kai yaka ce kake bara ya ce i ya ce kai baka mallaki komi a gidanka bai ta shi bi mallaki komi ba amma a gidan shi dai akwai shimfiɗa ta sallah akwai ta kwanciya ya ce jiki kawo sun gari ya je tattaro da matsalar matar da yan tabarwa da suke sallah ya zo ya zubi a ga manzana sai manzana Allah ce farashi wa zai siya wantare ake cako farashi wantare ba uzurin matar ba uzurin shi manzana ya wantare saboda haka haka ake so gwamnatoci su rika tsara talakawansu don a samu ci gaba wani ya saya kaza manzala ya ce ba sai da baka wani ya saya sai wani ya zo sai abin da kuɗi mai kabri maimakon a taimake shi a bashi kyauta gara a sai abin da tsada da manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce an sai da maka da aka kuɗin sai ya ce ku je ku samu sabon gatari da rabin kuɗin aka samu sabon gatari rabin kuɗin ya ce ta yi ka ya ce ka ba da shehone a gidanka ce in gaje kan wancan dutsen na bayan garin madina akwai itace da kika rika sara kana tarawa idan ka tara sai ka zo mutane suna zuwa suna saya wannan ya yi maka alheri ka rika roƙon mutane idan ce a war gidan ai wannan kayan kwanci na gaba da ayi wantare manzo Allah ya sai da su yanzu ga dan kuɗi ma an bani an ce in baki ce hore ne yanzu ba magana da mu ba ta kwanci bace ina magana kwanci shi da aka tura can bayan dutse ya ta gidan wura aka sallaka a ƙasa mata karbu kudin ce hole ku gashi hankali kwanta tukunya ta hau kullum ita da yara ya je kawai yake sare itace yana sarawa mutane suna zuwa suna saya kan sati biyu sai ya zama mai kudi sai gashi ya dauke gizina ɗaya mana to ba ai yanzu ai an tsare sa ya zo gidan shi ya ce wanne ga kudi a jihu ya yi sabon dinki da turare ya fesa sai gashi ya zo gaban maza Allah yana tamaka maza Allah da kallon shi ya dariya ce yanzu haka bai yi maka ba yanzu haka bai yi maka ba ai ya samu jari kaga inda aka kyale shi da bara ko aka bashi ana ga an taimake shi an taimake shi an rusa shi ne amma hakan da manzo Allah mai ya ce yanzu sai zan babban mai kudi a cikin sahabbai to da wannan shine abin da ya kamata ba rika bin mutane kyauta da saraka da agaji da meye wannan kashe zukata ne to wannan shine makiyan mu suke mana shi yasa Allah ya ce ma yawaddul ladina kafaru min ahli kitabi wal mushrikin har abadan kafiran mushrikai da kafiran ahli kitabi yahudawa da kiristocin duniya ba sa gurin su ji ayyuna zula alaikum min khairin rabbikum Allah ya sauka muku da damana an samu abinci ba sa son haka ba sa so su ji kuna zama lafiya ba sa so su ga an sauka muku da ruwa mai albarka ba sa so ga sun- kun yi siyasa kun kare lahiya so suke su ji an ce kasa ta rincaɓe lokacin da za su ka gudunwa kuma su ka taimako amma sai mi Allah ya ce wallahu yaktasu bi rahmatihi man yasha sai dai ubangiji ta'ala shi yakan kebe rahamarsa ga wanda ya so Muni ba magani makocin mu Najeriya ta suka yi ya kamata a ɗauki mataki kowa ya san inda zai a tara abinci wai za a yi bala'i. Wannan zaɓen da bala'i. Saboda haka suke mana fata fa ya za a yi bala'i. Lallai kai akwai abin da ba a rasa ba amma ba haka suke tsammani ba. Ba haka suke tsammani ba. To haka mu ma idan ka diba irin tarkon da ake mana a siyasa. Ka kamar ƙasa za ta rutaɓe. Ka Allah ya ƙara wa ɗan Nijar imani. Ɗan Nijar akwai tawakkali. Wallahi ko ka tuce ma sai ta a kai ku gane shi akwai Allah. Shi kenan. wannan imanin sai ɗan nijar abin da za a yi a wani guri ga sama za ta gabu da ƙasa amma mu daga take ko rabu da shi idan waye shi ai akwai Allah wala alhamdulillah wanda ba karamar baiwa bace ba eh ga sallah ga imani wata baturiya da ta yi wani document din ta ce ba taba ganin irin Nijar ba ta je kai ta Laraba ta yi yawo idan lokacin sallah yayi ana sawa ne mutane su rihe shagunan su iko ne suke zuwa su yi tsaye tace amma a Nijar babu wani ikon da ke sa ka rihe shago amma lokacin sallah sai ka rasa kowa yanzu ran juma'a wajen karhe da yawa zaka samu tace abin ya bata mamaki tace hatta gwada ta shigo garan barci a yabai ne lokacin ciniki lokacin sallah yadda da ta sai mutum ya ce a lokacin sallah yi kuma ga kudin a hannunta tace wani abu ya bata waje gunga su da talauci tace kuma in asuba ta yi kiran sallah ba taba jibe irin da Nijar ya haka ne mana wahimu ai wannan baiwa ce muna wa Allah godiya akanta to amma mu sani cewa duk abin da Allah ya gaya mana gaskiya ne ma yawaddu alladina kafaru min ahli kitab har abadan yahudawan kiristoci da yahuda mashirikai da yahu duk waɗanda suke kafiran yahuda da na kiristoci da mashirikai ba sa gurin Allah ya sauka muku da wani alkhairi kowane iri na arziki ko zama lahiya ko kuma rashin lahiya a ce kuna cikin cuta sun fi jin daɗi kuna cikin talauci sun fi jin daɗi kuna cikin tashin hankali sun fi jin daɗi nan sa ka gudunmuwa yanzu ka diba duk garin da ake tashin hankali to an kaji sun fi yawa a gurin project har ta banza suka gani me ya kasu a taimaki waɗanda suke zama lahiya ba su ci gaba bar ma sai ganin waɗansu zargi-zargi na shigowa waɗansu matsalolin ma ta hanyar su ne suke karuwa su taimake ku su taimaki wa'incan su raka barawo su raka mai bunsa kuma kai saka ce komi ba nan gashi nan suna da masaukar jirgin su a a wannan garin da gabas difa amma daidai gurin da suke sutura kai dan kasal ko jami'in tsaro ne baka saka je ba jirgi ya zo sauka me aka samke ba ku sani ba me za a dauka ba ku sani ba to saboda haka haka suke so dama Allah ne yake gaya mana sirru abinda in ba mu sani ba mu sani har abadan ba sa gurin alheri dan dai Allah yana kebe rahamarsa ga wanda ya so Allah ka so mu da rahamarka wallahu zu fadlul azim Allah ba mutum farla ne mai girma sai Allah ya ce ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها na'am ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ubangiji subhanahu wataala yakan saukar da wata aya a wani lokacin kuma ya shafe ta ya tabbatar da ita na Allah ta'ala shine yamhu Allahu ma yasha'u يمحو الله ما يشاء ويثبت shine yake shafe abin da yaso daga cikin hukunce hukunce kuma ya tabbatar da wanda yaso kaga misali giya matakin farko da ba hana ta aka yi ba Allah madaukakin sarki ya kalli dai yanda giya take da irin illolinta sai ya kira mu ne shi ya falladina amanu innamal khamru wal يا maisir wal ansabu أيها الذين آمنوا إنما الخمر والأن والميسر.
إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان Mhm.
فاجتنبوه لعلكم تفلحون kaga idan muka diba matakan da aka dauka wajen mataki guda uku ne akan giya a wani gurin Allah madaukakin sarki cai يسألونك عن الخمر والميسر sahabbai suka suke tambaya manzo Allah ita giya meye matsayinta ga musulmi da musulunci ta tafa sai Allah madaukakin sarki ya ga mazalata mai kulfihi ma قل فيهما إثم كبير ومنافع a للناس cikin shan giya da tata akwai ismun kabirun akwai zunubi mai yawa amma akwai amfani ga mutane kaga ba hana ba ko labari kawai aka bada in ka sha giya akwai zunubi in kai tata akwai zunubi amma akwai amfani ga mutane shine wani dan giya da wani dan giya aka zo aka zauna ake hira kowa ya sha giya sai wani yake ta kai wannan giyar da kace sha haramun ce sai ce wa ga maka yace Allah ya faɗi a cikin alkur'ani tana zunubi yace kuma ai Allah shi ce tana amfani ga mutane wata tattaunawa ce ake asa dan iya mugu ne wanda ya shagiya ta sha mai karo ta Allah sa a hasta shin kiyama ma gaba ɗaya ma kowa gaji da yin sa wata shin kiyama Allah ya sa a fasa ya san shi mai tare da abin girki ba kenan to haka giya take kaga Allah madaukakin sarki sai ce fihi ma ismun kabirun a cikin giya da tata akwai zunubi mai yawa amma wa manafi'ul linnas akwai amfani ga mutane amfanin giya sai ka sha giya ka zo kai magana ce kai ka rubuta shi dan iska ne mashayi ne wanda inda ba an ce haka ba da sai wani ya ba haka shi amma sai a ce dan giya ne ku rabu da shi ko shi ne ba amfanin ba haka ta ce ita ma sai ka zo baka da kodala kuma ka tashi da kuɗi mai yawa amma fa in dare yayi dare in waka bugu sosai wala sai kama hanyar gida ga tumaki ka tsugunna ka ce musu sannun ku a wani haka yi fa tumaki dirra an ya ji an cinye shi a tata ya tsugunna ce sannun ku ina wani ku kai barka ku da buku a tata ya tashi ya gaba ya bugu da abin da ya ji da shi an cinye ka gani balle dan giya ai na saba ku labarin wani ya sha turabol ta kai mishi kawo ta kai mishi karo kawai ya fushi da kuka ya ce wa Allah yake bai tausayi kuma ya ka dalili a nan garin ne fa ba wani tarihi bane dogo to shi Allah yana bai tausayi wai ya halarci mutane ya ba su lafiya ya ba su arziki komai ya musu kuma ya ce kar su saba mishi amma suna saba mishi kawai sake wuce da kuka kuma ya ji kujoji shi haka ta bashi ta gani Allah ya soke to shi ne amfanin za ka faɗa abin da ya ga dama a ce ku rubu da shi ɗan giya ne in ta su ka je baka da kuɗi ka ciyo kuɗi kawai shi ne a karkace a kowar amfani amma amfanin da za ta maka ba wanda sai dai cutarwa ba wani amfani da za ta maka sai dai cutarwa kaga a matakin farko a nan gurin an faɗi illata ismun kabiru akwai zunubi mai yawa akwai wani dan amfani da bai ta kara ya karya ga mutane ba kuma shine wannan amfanin kawai kai yanzu zaki mutane a ce ku kyale shi dan giya ne ku rabu da shi mashayi ne wanda inda ba a ce cikin sha kake ba wallahi wannan zakin da kai kila ba za ka kai labari ba to kaga wannan mataki kenan sai ta kai idan mutane sun sha giya suna zuwa su rika maganganu a cikin sallar da bai dace ba an ce wani sahabi ma ne ya sha giya ya zo zai yi sallah sai ya karanta kuliya me ya koya ce la abudu mata sai ya ce ma abudu mata abuduna mu ma za mu bauta abin da kuke bauta dani da wannan sai Allah ya saukar ya ayyuhal ladina amanu يا taqullaha wa أيها الذين آمنوا لا تقربوا antum sukara الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون kage ne sai Allah ce ya ku wanda kuke yarda da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kun sha giya to kada ku tashi zuwa sallah kala ku kusanci ma sallah gaba daya hatta ta alamu ma ta kurun har sai kun san me kuke fari sai kun fita daga cikin maye yake da ko kada ku kusanci sallah la taqrabu salata wa atu sukara hatta ta alamu ma ta kurun kada ku kusanci sallah kuna cikin maye har sai kun san abin da kuke fari ai ko hura ka sha da yawa an kaji ka fara maye kada ka shiga sallah saboda shi abin da ake nufi giya da abin zai buga maka da hankali abin zai sa maka maye wannan shine kaga shine mataki na biyu mataki na uku sai wanda Allah raba ya kawo Allah ya ce kai ya ku masu imani kun ga shan giya kun ga caca kun ga tsahe tsahe da canfe canfe duk waɗannan datti ne suna daga cikin ayyukan shedani fajita ne buhu la'allakum ku nisance su la'alla ko kuwa samu rabota lokacin duk gidan musulmi akwai giya an ce ran nan a garin madina an yi tafki akan titi na giya kowa sai ga yaje gida kawai mai burkutu a cikin tulu yana ɗaukowa yana zubarwa mai kwalabe yana ɗaukowa yana zubdawa mai shisha yana ɗaukowa yana zubdawa duk wani abu kayan bai aka zo aka zubar da shi akan titi saboda su sabai in Allah ya ce a nisanta abu nisanta suke ba kamar mu bane ba wurin Allah ya ce a bari ma suka ce to ba wani dai sai Allah ya shirye mu a gani ko mai yace wala ya kula hatta yadina Allah ko fa inna min alamati shiqa wani alama ce ta baka da baka da rabo a wajen Allah kenan kawai Allah na cewa ba abin da zaka bari a duniyar nan ka samu matsala tunda kana shan nonon ma'afiyar ka bari ka zauna lafiya balantana sigari ko shisha ko wani giya daban yanzu mutumin da ya azumi tsakani da Allah tunda asuba bai sha taba ba ya kai har magaruba amma saboda rashin kunya tsakanin shi da Allah sai ga bayan bude baki ya dauko sigari na busawa to wayan bai sha ba ko matsala ya kai ka samu matsala ba a wuni guda kuma sigarin nan kai ka san za ta halakar da kaiwa turawa ma da aka yi sigari suka ce ba su yadda a sayar da ita ba sai an rubuta tana cutarwa aka yi rubuta kuma ake sayar da aka aka ce ai akwai wanda ba su yi boko ba iri na ba su iya ingilishi ba balle faransai sai kun yi hoto yadda za a gane ga huhun mai shan taba bakin kirin ga huhun wanda baya sha kilar lafiyar shi lau a jikin ba haka ne ba yanzu in baka iya rubutun ba ga hoto amma da aka saboda sakarcin dan adam sai ga yaji ya sayo abin ya sha ka ɗauki kuɗi ya kai dala biyar ka cinna mai wuta saboda kare na Allah ka zama abokin shi da ilil baziri na kano yake wani shafi alubazzaranci ne alubazzaranci ka sa dukiya ba hanyar da Allah ya yi da ita ba ka ƙone dukiya da wuta alubazzaranci ne ka zama ɗan uwan shi ɗan kenan ka zama ɗan uwan shi ɗan sannan kuma ga warin da kake cutar da mutane da shi kana cutar da mala'ikun Allah da warin taba albasa fa manzan Allah ya ce a ci tana da magani ya ce a tafarnuwa ba shi ya faɗa ba amma sai ce duk wanda ya ci albasa ko tafarnuwa kai ya kusanci gurin sallar mu har sai ya goge bakin shi ma sai ga mutum ya sha sigari ya jefar da ita kuma ya zo shiga sahu na damar shi yana kau da kai na gudun shi yana kau da kai kuma na tsaman lana zai samu a ga wannan ya yi da kanshi da kanshi kenan to duk waɗannan abubuwan ma iya barin su musamman ma azumin watan ramadan wallahi zai hana ka kowai da ka saba sai ka sha shisha yanzu azumin wata ramadan ya zo ka wani baka ci komai sai ka ce tunda na yi hakurin wuni guda to da ma nahi sai ga an wuce gurin kan azumi ya wuce sai ka samu takawa da mu yi takawa shi ne bin umarnin Allah da ne santar abin da Allah ya hana yanda ka wuni baka ci baka sha ba wallahi duk wani abin kina so yanzu kana iya shi amma sai ga azumi ya wuce mutum ya koma Allah ya shirye da mu Allah tabbatar da imani a cikin zukatanmu to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗansu daga cikin makiya suke cewa ku gudi ba annabi muhammadu yau ya tabbatar da wannan abin gobe ya kore shi kuma ya tabbatar da wani shine allah ta'ala ce ma nan sak min ayatin mu mu taɓa shafe wata aya ba daga cikin ayoyin da muka saukar da ake ta a nasiku wal masu ko wanda ta shafe da wanda aka shafe aunin saha ko kuma muka mantar da ita a gare ka lati bi khairi minha har sai mun zo da mafi alkhairi daga wannan ayar duk wata ayar da aka ce an shafe ta to sai ga wanda ta shafe ta tafi zama alheri akan wanda aka shafe ga al'umma musulmi saboda Allah madaukakin sarki mai tausayi ne Allah mai jin kai ne Allah yana son mu akwai hukunce hukunce da dama wanda Allah ya saukar da su a farkon musulunci amma daga ƙarshe sai aka kawo waɗansu wanda ba su ba wanda su ne suka fi sauki akan wa'intan na farko shine Allah ce mu taba shafe wata aya ba ko mu mantar da ta fuskar karatu he mun zo da mafi alheri daga wannan ayar da muka shafe aw mislaha ko kuma kwatankwacinta a wajen alheri alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir Allah madaukakin sarki yace ba ku sani ba lalle shi Allah madaukakin sarki shine mai iko akan komai sai Allah ta'ala yace ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ubangiji ta'ala ce alam ta'alam ba ku sani ba annallah lalle shi Allah ta'ala lahu mulku samawati wal ard shi yake da mulkin samai da ƙasai tabdi da Allah ya mallaka wani mulkin sama da ƙasa da an samu matsala wallahi da an samu matsala wani iskar da muke shaka daga ina take zawa daga sama ko to aka mallaka wani ya kake tsammani wata ran za a taba shi ya wuce ya ce to iska dai wanda za a shaka ya ya rike kayan shi kaga mutum nawa za su mutu a cikin sakon kaɗan saboda babu babu iskar shaƙa da aka Allah maɗaukin sarki sai ya diba cikin hikimar abubuwan da ɗan adam zai ji daɗin rayuwa sai da su sai ya hana kowa ya mallake su a duniya ruwan nan da ke ƙarƙashin ƙasa da muke sha muke wanka da shi muke komi Allah ya ce wa da Allah mil ma'i kullu shay'in hayy da ce an mallaka wanda kake tsammani wannan naka fa wanda sai da ka sa kuɗi aka saba kwantar sai da ka sa kudi ya kama kaza kuma wata biya za ka yi a ga dama kawai sai a rike shi sai ganga da budo kana yawo to ni yanzu ko ina sa ni ka buga ta a ce baka babu shi sa lokacin sai ga an rikita mutane daga an kwana na ta yawo kawai kuma wallahi abin da za a iya magance shi amma saboda mi mallakar shi ta zama a hannun wasu ne mallakar shi a hannun wasu da za a ce duk abin da ɗan adam ke amfani da shi an mallaka wa wani wallahi da ba za a rayuwa wannan ba mallaka ce ta gaba ɗaya ba ha ta wani ɗan ɓangaren wani ɗan sashe ne kaɗan amma ka diba saboda abin a hannun wani yake mallakar wani ne sai ga an sa mutane cikin matsaloli masu yawa to shi sa Allah ya ce ba ku sani ba Allah shi yake da mulkin samai da kasai arzikin da ke sama da wanda yake kasa na ruwan sama na iskar da ake shaka na abubuwan da ke karkashin kasa na ainihin ma'adinai na in an yi shibka tsiro ya fito idan aka ce Allah ta'ala ya saki mallakar kasa a hannun waɗansu sai Allah ya saukar da ruwan su kuma su ce ba za su fito da tsirran ba ai a dai bulashi kawai amma ka diba hikimar Allah Allah gwani ne idan aka saukar da ruwa kai naka kawai ka ɗauki iri ka je ka buɗe ƙasa ka saka shi ba naka ne kuma ka sa ya fito ba ko naka ne yanzu aka ce kai za ka sa ya fito kaga in ka zuba dole ka tsaya ka saita su wani hatsin tsinin shi yana kallon ƙasa ko sai ka juya shi a hankali sama zan ka ji daɗin tsiro shi amma kawai binne ya za ka yi ka taka ka wuce bayan kwana ku ko hudu musamman an sami biko in ka je suka je kai kadai kana magana kana masha Allah ka shuka ta yi kyau waye hudota Allah ne da za a ce wani zai je ya yi aikin hudowar nan da an samu matsala sai ya mace da gonarka balle ba ka ba shi haushi da in ka shuka sai zama toka amma sai bai mallaka ko bai wannan aikin shi ne kai naka kawai ka je ka binne ka zo ka sha barcinka amma shi zai fito da kayan shi lokacin da zaka zuban nan wallahi inda kai zaka tsaro da shi to ya kai aiki da yawa dole sai ka daidaita su amma kawai watsa su zaka yi wani ya kalli sama wani ya kalli kasa sai ka zuba kasa sai ka taka kai gaba shi Allah gwani sai ya tsara su gaba ɗaya sai ga sun fito ha kuma da zaka kwara musu ido ba za a ga yadda suke girma ba amma kana zuwa yau kana suna ƙara girma go baka ga yadda suke ƙara girma kuna zaka zauna a gonar sai ga wata rana in ka zauna ma ba a ganin ka sai ana ina kake duka wannan hikima ce ta ubangiji da nuna kudurar shi da iradar cewa shine gwani wanda isa shine wanda ke mulkin samai da kasai wa malakum min dunillah Allah yace wallahi ba ku da wani shi min waliyin daga wani masoyi ko mai jibantin lamari ko mai taimako ko mai agaji ba ku da sama da Allah inda mun yarda da wannan wala da mun huta malakum min dunillah ko wa malakum min dunillah min waliyin wala nasir har abadan ba za ku taba samun wani ba wanda ba Allah ba wanda zai iya jibintar al'amarinku ko kuma mai iya kawo muku gudunmuwar taimako sama da Allah ko za a same shi wallahi babu shi amma ina gani muke in mun dogara da Allah ba za mu iya huta ba sai mun dogara da wasu dokokin na Allah ma iya mai da su gefe don mu cika nasu me yasa an ga magana ce kai su suke mana kaza fa su suke bada kudi ana mana kwalta haka ake cewa ko su suke mana kaza su suke mana kaza alhali kuma wa ma bikum min ni'matin fa min Allah min ni'matin fa min Allah babu wani abu wanda yake na ni'ima abinda kuke amfanuwa da shi illa fa min Allah daga Allah ne Allah shi yayi ka shi ya halice ka shi yake azata ka shi yake baka lafiya har ma lokacin da ka samu matsala babu wanda zaka koma gurin shi sai Allah subhanahu wataala shi da haka yace malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir ba ku da wani Allah wanda zai jibunta lamarin ku 100 bisa 100 balle wanda zai kawo muku gudunmuwa ta karshe 100 bisa 100 sai Allah madaukakin sarki yace am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddal al-kufra bil iman faqad dhalla sawa'a as-sabil ubangiji ta'ala ce am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wai kuna so ma kuma ku tambaye annabinku ne kamar yadda mutanen annabi Musa suka tambaye shi gabaninku wanda ya zo ce ya rasulullah shi baban shi ya mutu wai yake tambaye wai ina baban shi yake annabi ya ce mishi yana wuta kuma sai abin ya mai zahi ya ji bai jin daɗi shine Allah ta'ala ce la tas'al an ashiya'a يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم kada ku tambayi waɗansu abubuwan da in aka bayyana muku yadda suke za su bukata muku ne yasa babu abin da ya halakar da waɗanda suke gaban mu illa yawan tambaya da kuma sabawa annabawansu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kamata idan mutum zai tambaya ko ta addini ce ya yi tambayar za ta amfane shi ko ta amfane wasu ya ga mutum ya zo ya ce maka wawa ne sunan uwar annabi isa to da allah wani tambaye ka lahira uwar annabi isa mai sunanta ko a ce wane ne wanda shi annabi uwar shi annabi kaga an tura maka wani abu da ke mara kangaro kuma sun soke kawai da sai ka bashi amsa to waɗannan wasu abubuwa ne wanda suke ba su da amfani fudulul kalam ne ana so ko tambaya za ka yi ka tambayi abin da zai maka amfani ko zai amfanar da wani idan ya ji amsar da aka bada amma sai ga mutane suna tatturowa mutum a cikin sallah ma kawai tambaya uku baka bace ba sai ka kama sai ga ya kuma ya kinki wata tambaya wanda ba ta da amfani ko kaɗan idan baka amsa ba sai ka ga waɗannan malaman kuma sai ka tambaye su su ki amsa ba za ka mutum kana cikin tafiya zai kira ka bai tambaye da me kake ko kana kwanta zai ci wata wata tambaya ɗan tambaya wa zai ci maka ɗan tambaya kuma sai ya ci maka minti goma sha biyar wani bi fanka ma zai to haka annaba suka sha fama da wayan tambaye tambaye na izgili na ta'annaci da sauransu annabi Musa alaihi salatu wasalam mutanen shi bani Isra'ila kun san da yadda suke mun yi tarihin su a cikin waɗannan ayoyin da suka gabata bani Isra'ila sun fi kowa tsaurin kai to haka sun fi kowa yawan tambaya ga annabi su sai Allah madaukakin sarki ya kira mu bane ya musu kashedi yace ya ayyuhal ladina amanu ya kun da kuka imani la tasalu an ashiya kada ku rika tambaya akan waɗansu abubuwa wanda in tubda lakum tasukun da an bayyana muku fasara abin zai bakanta muku ne waye tasalu an hahina nazal qur'an tubda lakum amma in kuka tambaya annabi ha a lokacin da alqur'ani ke sabka akan wani abu to fa za a bayyana muku shi kuma Allah madaukakin sarki zai tona asirin abin da kuka tambaya kenan zai faɗi komai da komai shine Allah ce am turiduna an tasalu rasulakum ko kuna so ma ku rika tambayar annabi ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama su ila Musa min qabl kamar yanda mutanen annabi Musa suka yi ta tambaye tambayar ta annaci tun gabanin zawal annabi ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce ubayya tabaddala kufra bil iman duk mutumin da ya imani da Allah amma sai ya canza imanin nashi ta hanyar yin kafirci ga Allah faqad dalla sawa'a sabil haqiqan ya karkace ko ya bace daga tafarki madadaci wanda zai kashi gidan aljanna sai Allah ya ce wadda kathirun min ahli alkitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amrihi inna Allah ala kulli shay'in qadir ubangiji ta'ala ya ƙara yi mana gargadi da tsoratar mumunai dangane da bin tafarkin kafirai har yanzu dai Allah bai kyale mu so yake daidaita mu a hanya mu daidaiciya yace wadda kasiru min ahli kitab dewa kaman wadda suna guri gurin su kadai a cikin zuciya kasiru min ahli kitabi da yawa daga cikin yahudawa da kiristoci me gurin nasu Allah ce law yurdunakum ina ma su mayar da ku min ba da imani kun bayan kun yi iman da Allah ku fara ku kafirce ma Allah wanda shine gurin kafirai ba su da wani guri da yafi wannan ai muna so ku zama masu ilimi muna so ku rika sa yaya mata alakol muna duk ba gurin su bane wannan yaya za su yi idan kuka samu yaya mata kuka sanya su a cikin lakol din ya zama to tarbiyyar musulunci ba ta tarbiyyar su ba ta wannan hanyar ne za a zo a waye musu kai su gane abin nan ya ke cewa daidaituwa ya ke cewa egalite yanzu ka je ka samu irin wata wadda tanja yake cewa tanja ne yana magana mata suka ɗaya ce ba irin ku wannan matan bane muke magana suna can a kai wanda sun ɗauko kaya a ka takalmi ɗaya ya shirya ɗaya a hannu ɗaya a kawa ko ba haka bane ba yanzu irin wani abu za ka iya ɗora su akan wani wayewar kai su yarda ba duk da aka sanya da su mata ne ƙarƙashin waɗansu suke duk wahalar da suke sha to ta hanyar wannan abubuwan da suke fada su suna ga ta wani hanyar za su iya wayar da kan ɗiya mata su bi tsarin da suke so na daga cikin tsarin da suke so egality mace ta rika jin bata da bambanci ita da namiji daman kalasu mata bulɗe suke ko ba haka ba yau kai a matsayin ka da mace ka je ka ce za ka raba maza daban mata daban akan tabul ka gani za ka samu matsala yadda in kasa sama da kai masu hankali kuma bai haramta ba a faranshin ba bai haramta ba akwai lokacin da a farans sai ga ilimi ya rage na ɗalibai waɗansu suka fara ware mata daban maza daban sai suka ga wa'annan sun fi ma rike ilimin sosai yadda Allah ka zo ka haɗa police da muwan kai ma yadda za a samu ilimi ha yaro ya balaga ita ma ta balaga ba ƙarar lahu ba ƙarar sula a cikin zuciya ƙarar ta guda kuma suna gogaye juna ka ci a ilimi a lokacin irin na yanzu wanda an kware da shegantaka an koye ta a cikin social media to kaga ta wannan hanyar ne su ga gurin da suke so su kai shi yasa ai iyayenmu da kakanninmu bayan an yi gumurzu da su akan karatun boko sun ce ba sa yarda ba da ƙashe wasu ke da ba suka ce ba su yarda a haɗa musu mata da maza a cikin kalas guda ba in ku aka ce haka za a to ba su yarda a yi lakul ɗuma gaba ɗaya sai dai a mutu batu da sai kuma yadda sai ya ce ku rabu da su mu ware da kansu za su kwatsa nan da shekara hausa dalilin da aka yi ikul garsam da ikul da fi kenan kakanninmu saboda akwai aƙida sun taso da tarbiyyar musulunci sun san wannan abin ba zai haifar da alkhairi ba tura suka ce mu ware da kansu za su kwatsa mun kwatsa ko mun kwatsa ba mun kwatsa ba ba su suka su kwatsa ba mun kwatsa din da kowane gari ya kwal da figin za a ga maza da mata a ciki ya kwal ga ɗan kaɗan za ka samu wanda ba kwatsa ba saboda a wancan lokacin su gani suke akwai illa to shi yasa idan muka diba tsarin da ke da akwai su a gurinsu ba wai mu ci gaba bane ba a su dai su samu gurinsu su ya cima to muku da muka gane me ya kamata sai mu rika musulunta da tsarin duk inda muke da dama ya kamata mu samu wayewa mu dage mu iya turancin da kyau mu iya lissahin da kyau mu iya geography da kyau mu iya kwarewa akan abin da siyas da kyau shirman su sai mu watsa musu kayan su haka ya kamata a rika takarare ta fuskar ma'aikatan ilimi din shekara adiba duk wani abin da ake karantarwa in istuwar da wanda bai da amfani sai a zubda shi a zubda shi sai adiba mai amfani a mai gurma amma ina ba ma haka nan sai dai wasu tsaro kaza daga jangon su ce to shi tun da sun ɗauki ɗawaidiyar karatun ga yadda suke so a tabbatar tsarin sai a ce dakon aiki nan ba a ci gaba da haka nan Allah dai ya tabbatar da mu akan gaskiya to shi yasa Allah da ya ce bana wanda ka sayi min ahli kitab da yawa gurin waɗanda suke ma'ala kitabikin nan lauyar dunakun min ba da imani kun kufara so suke idan ma su mayar da ku bayan imani ku kafirta me yasa suke wannan wai dan mi Allah ce hasadan min inda anfusihim wannan wata hasada ce da take cikin kirjinsu mu musulmi ashe hasada mu ake ko da Allah ga yana mutan hasada game ki ko baya a gaba muke shi yasa ake hasada ba sai dai mu gane ba muna da addini muna da tsari muna da ilimi muna da littafi wanda komi ma faradna fil kitabi min shay amma ba mu sani ba sai muka tsaya muke kwaikwayo su kuma suke hasada mu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na daga cikin abin da yahuda suke hasada ku wannan haduwar da kuke ku yi sallah a bayan limami guda idan ya kai gairar magdubi alaihi wal dalil sai ku ce amin gaba daya ka wannan suna bakin ciki suna hasada shi ba su da shi amin kin nan da kuke wallahi hasada suke yi don in gani ba babu tsarin da ya kai tsarin musulunci wajen karantar da mutane jagoranci wanda mutum ɗaya ne za a sa gaban wajen mutum miliyon guda ko sama da aka su bi shi musulunci kaɗai ke da wannan tsarin su ba su da shi da haka da an zo a aminkin nan sai su ji kamar zuciyar za ta wuce in sun ji haka kuma da za ku haɗu kula assalamu alaikum assalamu alaikum amincin allah tabbata in ka ce mutum assalamu alaikum fa ka ce dukkan alherin duniya da lahira tabbata a kai shi wannan ma suna suna baƙin ciki suna hasa da shi shine Allah ta hasada min anfusihim min ba da ma ta bayyana lahumul haq bayan kuma bai gaskiya ta bayyana a gare su a hakan suke so su mayar da mu ba imani ba kasance mun kafarta amma sai Allah ya ce ya manzo shi fa'fu anhu ma'ana fa'fu wasfa wasfahu ka kauda kai kuma kai afwa malamai suka ce wannan ayal an saukar da ita kafin umarni da yaki ne hatta ya ce Allah bi amri har sai Allah ya zo da al'amarin shi al'amarin ya zo shine da Allah ya ce a yaƙe su wani tana daga cikin mi aya da an shafe Allah ta'ala ce inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah ya kasance mai iko akan komai wa aqimus salata wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah inna Allah bima ta'maluna basir yanzu ubangiji ta'ala sai umarne mu da ibada guda biyu daga cikin gimshikan addinin musulunci shine sallah cewa aqimus salat ku tsaya da sallah kisa in ka duba nassin qur'ani ko ina ba Allah take ku yi sallah ba ku tsaye da sallah ma ma na tsaye da sallah ka san yaya tsarki yake a musulunci tsarki abu ne wanda ake yin shi da ruwa yaya ake yin shi idan an rasa ruwa kaka ake tsarki domin tsarki akwai tsarki na ruwa akwai tsarki na mi na istijmar wannan na daga cikin tsaye da sallah ka sanya ya yake alwala sannan kaka ake sallakin wannan shi da tsaye da sallah kuma ka yi ta a cikin lokacin da Allah ya ce sannan wa atu zakata ku ba da zakka zakka ba wata ibada ce ta kowa da kowa ba yanzu ka banni kamar azar maka zo kace sun ba da zakka ai kaga kaka matsala ko wayanda suke da dukiya kuma dukiyar nan sawa'un ka same ta bangaren kasuwanci ne noma ne kai hannun jari ne ka sa a wani kamfani salar da kake samu har ka tara kudi a cikin kwantikinka ya kai nisabi shekara ta zo a kan shi ka hudu zaka ka san diya daga cikin mutanen mu gani gani yake tunda kudin shi salar ne shi ba alhaji ba ba dole bane sai ya hudu zaka haka mace ta mallaki a cikin ɗakinta zinariya wanda ta kai garan kaza in shekara ta zo dole sai ta huda mata zaka wannan ibada ce wanda Allah ya umarni ga dukkan wanda ya samu damar yin ta ba ibada bace ta kowa ibada zakka sai wanda yake da shi Allah ce ku tsaya da sallah ku ba da zakka wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin abinda huwa gabatar a rayuwarku na alheri kun gane ko abinda ba fahimta ba saudiya wani yana da ya tara dukiya gani yake in ya mutu ma ai za a mishi bidda ko za a mai sabkan alqur'ani malamai za su ce a ja tabara a kabarin shi kasan idan ka je jana'izar wanda yake mai dan abu a gurin iyayen malamai na gargajiya sai ka ta bambanta nan za ga ana bada karanta karanta jiya tun a kabarin a ce a ja tabara bisa wa talaka fa wanda bai iya ba ya ce ya yi kulhuwan lahu eh shi kuma alhaji ce to kaga alhaji wanda ya mutu an mai tabara kenan mu ma in mutu kaga za a bada tabara shi kenan mala'ika bai tambaye shi ba shi kenan da aljanna ne shi da an zo kuma ga an raba takara nan da nan wannan ma na kalle ta wannan aka san makaranta suke ba ko haka ne kawai karatu wannan ma na kalle ta wannan ma na kalle ta to shikenan a gaba qur'ani eh yake da ana jan yake cewa matashi eh ana a gangaba qur'anin lokacin kuma shikenan sai a shiga rabo haka ne kila ma ga ana dambai to duka waɗannan abubuwan inda mun gane wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin ba ma jinsu abinda ka gabatar a rayuwarka na alheri tajruhu inda la shi kada kake tabbacin samun shi a wajen Allah amma bayan ka mutu amma lalibe ne a cikin duhu neman kifi ne akan tudu haka sai ka tare ko sai wani ya dauko shi ya fadi dan ba gurin shi bane wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair abinda ka aiwatar a rayuwarka na alheri shine kadai tajruhu inda Allah kake samu a wajen Allah kuma huwa khairan a wata aya shine mafi zama alheri sama da wanda za a ce ayi ma bayan ka mutu wa azama ajra kuma shine mafi girman lada ya tabbata hatta addu'a da musulmi za su yi maka sai Allah ya ga dama ne zai karba wanda kake da garantin samun addu'a shi tabbatacciya dan da ka aihuwa a cikin ka wannan shi in yama addu'a gaskiya ta karɓar ce wannan tabbas ne kamar da kai ma an kawa ɗanka tabbas ne amma dan kibe ban wani ya sha rawani da tabji ha ka gaba yawo wallahi ka bar jiran wa'ina malaman a ce sai ka mutu ne za su maka addu'a waka da a ce abu ta fida kusa mai fida kuwa fansa a fansa ce daga mi to a gurin wa kenan daga nan ma'amunu na maka zato ana ga kekara cikin bala'i kawai dan wuta ne a fanso ka shi na fidawo a fanso ka yi gaza an ce la ilaha illallah ake ja a ganin tsoho mai taurin kai da aduwa la ilaha illallah ake ja shi gane ke abin kirki ne wai fa yanzu ilimi ne ya zo an fara gane abin ya soki da in an gama din ai ba haka ake fata sai an tattara kai nawa ce ɗari uku kai kwa nawa dubu guda eh ya aja turji aja turji aja aja wai kusan nawa ake so a samu dubu saba'in da an wuce su dubu su a ce ka wannan Allah ya bashi an wazo shi kenan Allah ya bashi har ya daura akan ai ka sauran tsubuce ko a wannan mafiya ce wallahi ba aya ba hadisi shirme ne kawai to wai Allah ya bashi shi ko in mai dan wani abu ne saboda Allah da ma abokin shi in yazo zai hudo mai aku ya jefa dole a ja a dade ana yi ba ta tara sai an jima wannan mai karamin alhaji na kasa da shi ne in yazo sai ba da mai barewa akwai mai barewa ko san wannan a gani amma kama alhaji wani ai barewa ta yi kaɗa sai mai aku ya yan dimin dimin ya a daɗe ana tattara saboda a ɗan samu ɗan abin sarka mai yawa duk wallahi tsubuci duk mafiya ce da tuwa-tuwa wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair tajruhu inda Allah abinda kuka gabatar a rayuwarku na alheri shi kada kuke samu a wajen Allah inna allaha bima ta'maluna basir ubangiji ta'ala ce shi kuma dangane da abin da kuke aiwatarwa da yau da gobe yana kallon ku mai gani ne mai sa ido ne Allah sa mu aikata alheri abin da muke da Allah ka ba mu da kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la